الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am
to mutane dai akwai kamar da ke da bangaren wajen sallar da aka ce in ka jira kuma a ɗauke mu sallar juma'a to abin da ke so mu gane ba an baka je ba sallar juma'a kana iya yin sallar azhar a gida ko kuma kawai sallar idin ta ɗauke ma a sallar azhar ko da ma a gida ne ina da so ka kawo
wato tambayar ɗan uwa shine dangane da cewa idan idi ya yi dace da ranar juma'a shin sallar idi na ɗauke wajabcin zuwa sallar juma'a in har sallar idi ta ɗauke wajabcin zuwa sallar juma'a shin azahar ita ma kwata-kwata ta saraya shi kenan sai mutum ya yi ta bacci har la'asar a takaice dangane da cewa idan idi da juma'a suka yi dace suka haɗe a cikin yini guda malamai suna da maganganu kamar guda biyu dangane da mutumin da ya samu sallar idi mu gane mutumin da ya samu sallar idi malamai suna da maganganu biyu akan haka magana ta farko suka ce juma'a tilas ce a kan shi an gane ko tilas ne kamar yadda ya je idi wato dole ne ya halarci sallah ta juma'a wannan kwa shine magana ta mafi yawan malamai illa kasancewar su malaman shafi'iyya sai suka ce wajabcin zuwa juma'ar ya taƙaita ga waɗanda suke 'yan birni banda 'yan ƙauye kamar yadda da suka kalli lafazin wani hadisi daga cikin dalilan da suka zo da su sai suka ce wannan wajabci ma'ana ya saraya daga kan mutanen ƙauye wanda yake gefe gari in ya ga dama ya zo juma'a in ya ga dama kuma ya zauna a gida ya sallata azhar menene dalilan ku akan haka suka ce dalilin mu na farko shine fadar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu suka ce wannan aya ce wadda lafazinta a dunkule yake ubangiji ta'ala yana nuna mana duk a lokacin da aka yi kira in dai na juma'a ne to wajibi ne akan mu mu tafi domin yin sallah kuma domin sauraron huduba dalili na biyu suka ce gaya dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda suke tabbatar da cewa sallar juma'a wajibi ce an gane hadisai sun wuce a lissafa dalili na uku suka ce sallar idi da sallar juma'a gaba ɗayansu wajibi ne don haka don ka ba da ɗaya daga ciki bai yiwuwa a ce ɗaya ta tsaraya tare da cewa akwai saɓani na magabata dangane da wajibcin sallar idi jumhurin malamai suna ganin sallar idi matsayinta ba ta kai wajibi ba sunna ce wadda take mai ƙarfi tare da cewa wasu malamai suna ganin sallar idi wajibi ce shine sai suka ce misali yanzu idi idan aka idan misali yau in kai sallar idi a ce yau asabar ce ta faɗo ranar idi sai mu ce mun yi sallar idi shikenan ba za mu yi sallah azhar ba suka ce to don haka juma'a da idi in sun haɗe kamar yadda idin wajibi ne to haka ita ma juma'ar wajibi ce dalili na hudu suka ce kasancewar rangwamen dangane da barin zuwa juma'a wannan ya keɓanci waɗanda suke mutanen ƙauye kamar yadda abu ubai shine maula na azhar yake cewa na halarci sallar idi tare da usman dan affan Allah ya kara masa yadda aka yi dace wannan idi kuma ya kasance ranar juma'a ne Usman ya sallaci sallar idi bayan an gama idi Usman ya tashi ya kuduba a cikin kudubarsa sai yake cewa ya ayyuhan nas inna hadha yawmun qad tama'a lakum fihi idan yace ya ku jama'a ku sani cewa yau idi biyu sun haɗu gare ku sai ce faman ahabba an yantazira aljumu'ata min ahli alawali falyantazir yace duk waɗanda suke na gefen Madina na zanguna wanda yake da nihi ya tsaya ya jira lokacin juma'a to ya tsaya waman ahabba an yarji'a faqad azintu lahu wanda ko yake son ya koma gida Usman yace na bashi izini kawai ya koma gida don haka anan suka ce dan kauye ba wajibi bane ma'ana wanda gefen madina ma'ana waɗanda ƙauyukansu suke gehen birni kenan wanda ba su da juma'a a can amma maraya suke zawa su yi sallar juma'a wannan kenan dalilai na dangane da faɗa ta farko wanda malamai suka ce dole ne mutum ya je juma'a kamar yadda ya je idi faɗa ta biyu malamai suka ce juma'a ta tsare daga kanshi an gane ko amma shi liman an so ya je ya tsaye da sallah ta juma'a domin mutumin da bai samu sallar idi ya je ya samu sallah ta juma'a wannan kuma faɗa ce ta malaman hanabila kamar yadda an rawaito irin wannan faɗa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Umar irin su Uthman irin su Ali su Abdullahi dan Umar su Abdullahi dan Abbas su Abdullahi ibn Zubair dalilinsu na farko shine hadisin da iyas ibn abi ramla yake cewa na halarci muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda lokacin da yake ma zaid ibn arqam tambaya yake ce masa shin ka halarci idi biyu da suka haɗe a cikin yini ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'awiya zaid yake cewa kwarai yace na halarci idi biyu a cikin yini ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'awiya sai yace masa fa kaifa sana'a yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qala sai yace sallar ida manzon Allah ya sallaci sallar idi thumma rakkasa fil jumu'a amma sai yayi rangwame wato dangane da sallar jumu'a fa qala sai yace man sha'a an yusalli falyusalli wanda ya ga dama ya sallaci sallar juma'a ya sallata wanda ya ga dama kuma ya bari kash illa kasancewar hadisin hadisi ne da ikun jiddan bai ya iya zamantowa hujja dalili na biyu shine hadisin da abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da juma'a da sallar idi da suka haɗe a yini ɗaya manzon Allah sai yace kad jitama a fi yawmikum hadha idan yace idi biyu sun hade gare ku a cikin yini daya ku jama'a ta musulmi manzon Allah yace faman sha'a aj faman sha'a ajza'ahu min al-jumu'a wa inna mujammi'un yace wanda ya ga dama wannan idi ya isar masa dangane da sallar juma'a amma mu dai juma'a zamu illa kasancewar shi ma wannan hadisi hadisi ne ga isi bai inganta ba kamar yadda al'imamu abu dawud da ibn maja da alhakimun ne saburi su suka fitar da wannan hadisi don haka shi ma ba hujja ba ne dalili na uku shine wancan asar na usman hadisi wancan na usman wanda usman ya faɗa ga mutanen al'awali in aka ce awali jam'i ne na aliya ma'ana zanguna waɗanda suke kan tudu ma'ana gefen madina da yake cewa wanda ya ga dama daga cikin ku zai yi jiran juma'a ya yi jira wanda kuma yana nihin ya koma gida ya koma gida na ba shi izini suka ce wannan shi ma yana nuna cewa kenan wanda ya yi sallar idi sallar idi ta isan masa dangane da sallar juma'a dalili na hudu shine hadisin aba asar na aba ibnu abi raba Allah ya ji kansa yake cewa abdullahi ibn zubair wato ya mana sallah a ranar idi wanda aka yi dace wato ya fado a ranar juma'a amma sai ya yi sallar idin a wannan lokaci lokacin hantsi wanda a wata riwaya ya sallaci sallar juma'a da su a wannan lokaci me za a yi ce sun maruhuna ilal juma'a bayan mun sallaci sallar idi da abdullahi ibn zubair koma ya koma gida da lokacin juma'a ya ce sai muka zo masallaci falam ya abdullahi ibn zubair bai fito ba fa sallaina wahadana mu kadai sai muka yi sallah kowa ya sallar da muka yi sallah wa kana ibn abbas radiyallahu anhuma bi fa'il abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda a wannan lokaci yana birnin da'ifa falamma qadima zakarna lahu zalik a lokacin da ya dawo sai muka ba shi labari muka ce ai abin da ya faru ran idi ibn zubair da ya sallaci sallar idi da mu da muka zo sallar juma'a kawai sai ya ki fitowa mu kadai muka yi sallah sannan muka koma gida yaya haka suke neman fatawa ta abdullahi dan abbas faƙala sai ya ce asaba sunna ya ce abinda ibn zubairu ya aikata game da ku ya dace wa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana abinda ya yi haka ne a lokacin nan labari sai ya cimma abdullahi ibn zubair cewa wasu sun je sun tambaye abdullahi dan abbas dangane da abinda ka musu a ranar idi da kai idi baka dawo ba kai sallar juma'a baka fito ba kai sallar juma'a sai ibn zubair yake cewa ra'aitu umar ibn al-khattabi radiyallahu anhuma idza jitama'a idani sana'a mithla hada yace umar dan khattab khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi naga in idi biyu sun hadu a cikin yini daya haka yake in yayi sallar idi bai fitowa juma'a wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yadda yake cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i da sahihu ibn kuzaima don haka kuma mu san da cewa fadar sahabi idan ya ce asaba sunna wane ya dace ma sunna abin da wannan hadisi hukuncinsa hukuncin hadisi ne marfu tamkar ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wannan kenan shine dalili wanda yake na hudu dalili wanda yake na biyar shine hadisin da wato abu abdurrahman as-sulami Allah ya ji kansa ke cewa idi biyu sun haɗe a zamanin aliyu dan abi talib gaya ranar idi ne kuma ranar juma'a a lokacin nan aliyu dan abi talib sai ya sallaci sallar idi sannan sai ya yi huduba akan taguwarsa a cikin hudubarsa sai yake cewa ayyuhan nas ya ku jama'a man shahida minkumul ida faqad qada jumu'atahu insha Allah duk wanda ya sallaci sallar idi daga cikinku hakika to ya biya juma'a shi in Allah ya so ma'ana ta sauke masa wannan ya isan masa game da sallar juma'a a wata riwaya sai yake cewa man arada an yujammi a fal yujammi duk wanda ke nihin yayi juma'a to ya zo yayi juma'a wa man arada an yajlisa fal yajlis wanda ke nihin kuma ya zauna a gida to ya zauna to dan haka kasancewar wannan dalilai ne daga wajen magabatan kwarai akan wannan magana ta biyu cewa idan mutum ya yi sallar juma'a sallar idi to ta isar masa dangane da sallah wadda take ta juma'a to a nan magana inda gizo yake saka shin an ce ta isar maka dangane da sallar juma'a shin kwata-kwata kawai mutum bacci zai ba maganar sallah a zahar a nan ne maganar take shi kuma a nan babu dalili bayyananne wanda ya tabbatar da cewa in har ka samu sallar idi shi kenan kwata-kwata ba a zafar sai dai ka yi bacci sai lokacin la'asar shi ne maganar inda take tare da cewa shi ibn zubair ɗin wanda ya yi kwancinsa bai fito ba sallar juma'a sai lokacin la'asar ya fito akwai hadisi a cikin musannaf na ibn abi shaiba cikin musannaf na ibn abi shaiba wanda ke cewa abdullahi wanda wato aba shi kansa ya rawaito hadisin yake cewa ijtama'a idani fi ahad ibn zubair idi biyu sun hadu a lokacin abdullahi ibn zubair فصلى بهم العيد سي صلى صلى العيد دسو ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعة sannan kuma ya sallaci sallar azhar yayi bi maimakon yayi juma'a bi sai ya salla azhar yayi hudu da su kuma hadisi ne sahihi shi ibnu zubair din wanda yayi kwancin sa bai huto ba sai lokacin la'asar gaya kuma hadisi ne sahihi idi biyu sun hade da aka yi sallar idi da aka zo juma'a sai ya yin juma'a sai ya azhar da su to don haka a nan abin da muke so mu gane ba maganar mutum ya ce ya yi kwancinsa shi kenan ba zai yi azahar ba don haka malamai suka ce wajabcin zuwa juma'a shine ya sare da kan mutum in ka ga dama ka je kai juma'a in ka ga dama ka yi zaman ka a gida ka yi sallah azahar wannan kuma shine magana wadda zuciya ta fi kwantawa akan haka don haka babu dalili sarihi wanda yake bayyananne wanda yake tabbatar da cewa azahar ta saraya tare da cewa wannan al'imamu shaukani a cikin littafinsa nailul auqar ya ɗan tsawaita magana akan haka dangane da neman sarayar da sallah ta azahar amma babu wani dalili bayyananne akan haka don haka a nan mutum ya fita daga cikin saɓani ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka a nan in baka je juma'a ba to kai azhar ɗinka in baka je juma'a ba ka yi azhar ɗinka kuma kamar yadda daga cikin dalilan jumhurin malamai wanda suka ce sallar idi da sallar juma'a gaba ɗaya wajibi ne kaddara cewa idi ya faɗo ran juma'a in mun sallaci sallar idi sai mu ce ba za mu yi azhar ba bayan da za a yi ta tsaya matsayin wato ɗaya dole kenan sai an yi su don haka a nan kuma shi ibnu zubair da ya kwancin shi kuma babu dalili wanda ya nuna cewa a gida bai yi azhar din ba in ka ce bai yi azahar ba kwancin shi yayi sai la'asar ya tashi to sai ka kawo dalilin da ya nuna cewa bai yi azahar din ba tare da cewa kuma duka sauran sahabbai ba dukkan sahabbai ba suka masa muwafaka akan wannan abin da yake an gane ko don haka wannan matsala ga dai kasancewar iya abin da yake jin zahirin hadisi abin da yake nunawa wato saraya ta wajibcin zuwa juma'a in har mutum ya samu sallar idi to illa kasancewar abin da muke so mu gane mutumin da bai sallaci sallar idi ba bai samu sallar idi ba ya san da cewa wajibi ne akan shi sai ya je juma'a dole ne sai ka je juma'a ba za ka zauna ba ka yi azhar na'am babu mene wai wata ka'ida fikihiya wanda suke cewa al-yaqinu la yazulu bi shakk yana daga cikin al-qawaidul kubra na hadith magana da kake cewa wanda yake kokonto game da mi tambayar taka ce kai ma baka tantance ta ba ka'ida ce usuliya na cewa al-yaqinu la yazulu bi shakk bi shakk in dai kana da yaqini akan abu to dan kokonto ya darsu to wannan ba zai gusar maka ba da yaqini yanzu misali malam abdurrahim yana da yaqinin cewa ya yi arwalla yanzu yana da arwalla zuwa jimawa kawai sai ya ringa kokonton anya ina da arwalla ko ba ni da arwalla to wannan kokonto ba zai gusar masa da ne ba sai ya dauki kanshi cewa yana da arwalla an gane ko misali a gaban idanka mutum ya shiga cikin gida sai kokonto ya zo an yawa ne yana nan kowa na bayanan to sai ka daucewa yana nan tunda me yasa ka ga lokacin da ya shiga shine ka'ida suke cewa al yaqinu la yazulu bi shakk bi shakk wato shi sakankan cewa akan abu baya gushewa a sanadiyar kokonto duk abin da kake da yaƙini a kansa to don haka kokonto bai ya kusar maka da shi don haka hadith wannan ƙa'ida sun wato kwankwalo ta daga karkashin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka masa tambaya aka bashi labarin wani mutum ne a duk lokacin da ya kabbara sallah kawai sai ya samu wasiwasin cewa iska ta fita daga jikinsa ko kuma bata fita ba manzo Allah yake cewa la yansari kar ya yanke sallah illa an yasma'a sautan aw yajida riha aw kama qala manzo Allah sai yake cewa sai in ya samu karan fitar iska ko ya ji warinta misali kana cikin sallah sai ka ringa jin kokonton an yani iska bata fita daga jikina ba to ba za ka yanke sallah ba sai ka samu tabbas in ma ka ji karin fitatta ko kuma ka ji warinta na'am na'am na'am na'am wai dangane da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda na rashin yanke facce da gusar da gashi idan watan zulhijja ya kama ga wanda yake nihin layya shin wai ya keɓanta da alhazai ko kuma har wanda ba alhaji ba in aka ce alhazai abinda muke nihi waɗanda suke cikin aikin haji domin lakabin alhaji na takaita ga mutum lokacin da yake cikin aiki na aikin haji in a gama aikin haji wannan lakabi ya gushi al'ada ce ta mu ta hausawa duk mutumin da ya je haji kawai sai a ci gaba da ce masa alhaji shi kuma alhaji lokacin da kake cikin aikin haji ne ka cancanci a maka lakabin cewa alhaji abinda muke so mu gane wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi dangane da kar mutum ya yanke farce kar mutum ya gusar da wani gashi na jikinsa in watan zilhijja ya kama wannan ya takaita ga mutumin da yake nihin yin layya wanda yana da layyar shi ya riga ya saya ko yana da kudin sayanta a aljihun shi ko kuma yana da niyyar nan gaba dai insha Allah kafin sallah kawai shi zai samu abin da zai yi layya da shi to wannan shi haramun ne ya yanke farcensa haramun ne ya gusar da wani gashi na jikinsa in ma gashi na kai ko na gaba ko na hamata sai an kai lokacin da ya yanka layye shi an gane ko amma mutumin da shi layya ce za a mushi ba shi bane ba zai yi ba kamar misali yara kankana kamar misali mata a galibi a nan da yake akwai karanci wanda yake na talauci ɗaya ake saya ko biyu a yanka gaba ɗaya duk gida misali to wannan su ba sa shiga karkashin wannan haramci na yanke farce ko kuma kusar da gashi don haka lafazin manzon Allah cewa yi wa arada ahadukum an yubakiya ɗayan ku yayi nihin yayi layya kenan kaga wanda yake da niyya kenan ba wanda za a ma ba a wanda shi shine zai yi don haka kuma shi wanda yake cikin aikin haji misali alhaji shi wannan kasancewar in kamar mutamatti ne lokacin da ya zo ya umra wannan kuma dole ne ya aske gashinsa ko da zai yi layyar dole ne ya aske gashin shi domin aske gashi a cikin umra wannan wajibi ne lokacin da mutum ya gama ayyuka na umra ya gama dawafinsa ya gama safa da marwa dole ne ya je ya aske kansa wannan shi haramcin bai shahe shi ba mutumin da ya je umra a irin wannan lokaci tare da cewa ita dai ya damun sunna ce ga wanda yake wato kasancewar ba wanda yake cikin ayyuka na haji iya abin da aka sunanta masa ba da hadaya in ma hadaya wadda take ta wajibi ko kuma hadaya wadda take ta nafila tare da cewa shi ma wanda ya tafi haji yakan iya yin layya to amma kasancewar shi yana da damar da zai aske gashinsa amma duk wani wanda yake zaune a gida wannan baya halatta ya aske gashi ko ya yanke farce in dai watan zulhijja ya kama idan yana da nihin yin layya dadin fa'ida a nan kasancewar mace idan tana da nihin yin layya kasancewar kitso baya shiga cewa tare da cewa a kitso gashi yana zubewa to wannan baya daga ciki domin kitso zubar da gashin wannan ba a kiran shi aske gashi shi kuma abin da ake nihi aske gashi wannan haramun ne ga duk mutumin da yake da niyyar layya in waɗannan kwanuka sun kama na zulhijja darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen hadisi na abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yau za mu tashi hadisi na Muhammad ibn Sirin ha cikin babu fadlil ju قال المصنف رحمه الله تعالى وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليه فيجيء لجائي فيضع رجله على أنكي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع رواه البخاري wato muhammad ibn sirin allah ya ji kansa ya rawaito daga abu huraira allah ya yadda da shi ke cewa tabbas na samu kaina wa inni la wato shi ne yake cewa laqad ra'aytuni wa inni la aqiru fima bayna minbari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila hujrati aisha radiyallahu anha maghshiyan alai abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa wallahi na samu kaina ina faduwa tsakanin daga tsakanin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ɗakin aisha matar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wato ina sule daga tsakanin mimbarin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kafin ya kai kofar ɗakin aisha gidan aisha matar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana tafiya ya faɗi ya suma sannan kuma ya tashi ya yi gaba wanda tsakanin mimbarin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato daga tsakanin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗakin Aisha Allah ya ƙara mata yadda ba wata doguwar tafiya ba ce in ya yi tsawo bai ya wuce a takaice bai wuce kamar mitir arba'in kaddara cewa in ya yi yawa ma ya kai mitir hamsin shine sai yake cewa fayaji ulja'i fayaga urjilahu ala unuki sai wani ya zo daga cikin jama'a sai ya dora kafarsa akan wuyana wayara anni majnun yana zaton cewa wato haukana ne ya motsa yace wa ma bi min junun yace alhali ni kuma bani da tabin hankali amma ni yake cewa akwai wani tabin hankali tare da ni ya ce wa ma bi min jinun babu wani tafin hankali tare da ni ya ce ma bi illa rijo ya ce wallahi ba abin da ke tare da ni illa yunwa kawai wanda al'ada ce ta larabawa idan mutum yana da wani nau'i na hauka in haukansa ya motsa kamar ko falfadiya da sauransu idan mutum ya kife ya faɗi sai a zo a ɗora kafa a kan shi a wuyan shi sai ya kai lokacin da ya dawo cikin hankalinsa wannan ɗabi'ar su ce da al'adar su ce to don haka shi abu hurera Allah ya kara masa yadda ya tashi ne daga gindin mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya kai kofar gidan Aisha kawai sai ya faɗi su ne sai daga cikin jama'a kawai sai wani ya taso sai ya ɗora kafa akan wuyan shi ya daki yana tsammanin cewa ko haukan ne ya motsa sai ce wa mabi min junun ya ce wallahi ba ni da wani hauka mabi illa ju ba abin da yake tare da ni illa yunwa wannan hadisi abin da ke nuna mana wato juriya ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da tsananin talauci da yanda suke da kamewa dangane da roƙon jama'a ga yafa yunwa ce ta kai shi bango in ya tashi baya iya tafiya sai ya faɗi ya suma ba komai ba ne ya sumar da shi illa tsananin yunwa amma tare da haka ya jimre ba zai fito ba ya bayyana cewa ga halin da nake ciki ku taimaka mu an gane ko wannan yana nuna mana irin yanda mazan jiya suka rayu rayuwa wadda take ta kunci wanda kuncin bai kai su ba dangane da zubar da mutuncinsu duk halin da suka samu da kansu a cikinsa na kunci to sun yi kokarin kamewa shine a nan ya kai matsayin yunwa tana sumar da shi amma wannan yunwa da ta kai shi bango bai tashi bai ringa roƙon jama'a tashi ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ko ya dan samu abin da zai ci domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa daban yake to don haka kasancewar a nan kuma na nuna mana cewa duk mutumin da bai sani ba hakikanin al'amari dangane da in ya ki kawo agajinsa to wannan yana da hamzari ya bari har al'amari ya bayyana gare shi a nan su jama'a ta sahabbai sun gare abu huraira na faduwa yana suma amma ba su san ba menene ya same shi su tsammani suke kamar ko aljanin ne ya motsa to amma ba su san da cewa babu wani aljan tare da shi illa yunwa an gane ko inda sun san cewa ga yanayin da yake ciki tun farko yunwa ce to da sun agaza masa amma da yake ba su san ba yanayin da yake ciki illa kasancewar abin da yake a cikin ɗabi'arsu da al'adarsu dangane da cewa duk mutumin da aljaninsa ya motsa ya shiga cikin irin wannan yanayi to iya abin da suke shine a zo a ɗora ƙafa a kan wuyansa har ya kai lokacin da zai falka amma anan karka fahimci cewa yin haka cewa sunna ne duk mutumin da ya samu kansa a cikin irin wannan tabi na aljini a ce a dora kafa a kansa a a tsuntsar al'ada ce wadda take tasu malam ya shigo da wannan hadisi don ya nuna mana cewa wato ga yanda mazan jiya suka rayu rayuwa wadda take ta kunci kamar yadda kasancewar wannan sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk matsayinsa duk darajar da Allah ya masa ga yadda ya samu yanayin kansa amma yin samun kanshi a cikin irin wannan yanayi bai kai shi ba zuwa zubar da mutuncin shi don haka shi roƙo abu ne wanda yake abin zargi a shari'a iya abin da ake bukata musulmi ya zamanto yana da kamewa wa ana aisha radiyallahu anha annaha qalat توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مركونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير متفق عليه عائشة الله إقارة متى يدى كيشيوى منظم الله صلى الله عليه وسلم Allah ya karɓi rayuwarsa sirikin shi na yaƙi na matsayin jingina a wajen wani bai hude. Lafazin dira wato shine sirke wanda yake na yaki riga ce wadda ake kera ta da zobe zobe wanda yake na karfi wanda mayaki yake sakawa a jikinsa wadda za ta kare shi dangane da makami na abokin gaba an gane ko wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya koyar da bawansa annabi dawud alaihi salam to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sirki na yaki wanda in za a fita fagen daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sakawa a jikinsa wannan me zai nuna mana al'akhdhu bil asbab ruko da sababi tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa ba mai ba da kariya illa ubangiji tabaraka wa ta'ala amma tare da haka sai ya sanya riga ta karfe dankar makamin abokin gaba ya kama jikinsa wannan kuma na nuna mana in har akwai maganin karfi a shar'ance muke nihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fi dacewa da shi in har akwai shi a shar'ance an gane ko ta bangaren shari'a ba maganan maganin karfe ko wani kaudabarau ko wani zaburo fatiku da sauransu waɗannan duk nau'i ne na sihiri wanda yake na dabu gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sanya riga ta karfe a jikinsa shine suke yin za a fita fagen daga inda akwai maganin karfe da ya bayyana mana shi shine anan yake cewa Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudi sirken shi na yaki na wajen wani ba yahudi a matsayin shingina fi salatina sa'an min sha'ir wato tiya talatin ne kacal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa wato na sha'ir ko kuma ka ce alkama domin shi sha'ir wata ƙwaya ce ta abinci wadda halittarsa tana kusa da halittar alkama sai wanda ya san shi zai bambanta tsakanin shi da alkama ya je ya ba da sultan shi na yaƙi a matsayin garanti in bai dawo da kuɗi ba a sai da sulke shi mai wannan bai hude ya ɗau kuɗin shi in ya so abin da ya rage a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuɗin shi don haka shi jingina abu ne tabbatacce wanda yake a shari'a in aka ce jingina shine ka kai ainihin wani abu wanda yake dukiya a matsayin garanti ka ajiye a wurin wanda ya baka bashi don in har ka kasa biyan shi to wannan kaya da ka kai ka ajiye a matsayin garanti a wajen shi na jingina kenan sai ya daga kaya kasuwa a saida in an saida sai ya ɗau iya abin da yake hakkin shi abin da ya rage na hakkin ka in ya so a ba in kuma kayanka da aka saida ba su biya ba iya abin da yake kanka na haƙƙi in ya so kenan sai ya rike wannan kuma in ya so ciko yake bin ka don haka wannan abu ne wanda yake tabbatacce a shari'a in ka ga baka yarda da mutum baka amince mishi ba idan ya zo amsar bashi sai ka ce to ba na abu wanda yake garanti ba na abu tsayin jingina ya baka abu wanda yake in ma ya fi kudin abin da ya amsa ko kuma daidai da kudin abin da ya amsa ko abin da bai kai ba in dai kaya da ka amince an gane ko misali anan na ce ina buƙatar litir biyu na mai sai ka ce a ba za ka ban ba dole sai na baka jingina sai in ce to rike wannan salular ka san dai wannan taya jikka biyar misali in na zo maka da kudinka kenan zan karɓi salulata muka yi alkawari in na zo maka da kudinka abin da za a yi sai a sanya salula kasuwa a saida in an saida ta ka ɗau kudin man ka kenan abin da ya rage sai ka bani canji na in kuma bata biya ba kudin man da na amsa kenan sai ka rike kudin in so kuma kana bi na ci to shine a nan shi wannan ba yahudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je neman bashi a wajensa yana buƙatar a bashi tiya talatin ta sha'ir ya ce ba zai bada ba sai manzan Allah ya ba shi wani abu wanda yake a matsayin garanti jingina manzan Allah ya ba da sirken shi na yaki aka ba shi wannan tiya talatin ya kawo ma iyalinsa wannan hadisi na nuna mana kasancewar irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rayuwa rayuwa wadda take ta kunci ga ya sai da ya kai matsayin wato jingina wannan sirken shi wanda yake na yaki Allah ya karbi rayuwar shi amma wannan sirke yana wajen jingina ba a samu ba halin yadda za a je a biya a musu wanda wannan hadisi na gaba cikon bayani ne akan wannan hadisi wa ana anas radiyallahu anhu annahu qala rahana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama dir'ahu bi sha'ir wa mashaytu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi khubz sha'ir وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاغ ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات رواه البخاري wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da sirken shi jingina bi sha'ir dangane da wato abinci sha'ir da ya amsa kamar yadda yake wacce riwayar tiya talatin ne manzon Allah ya amsa anas yake cewa sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kai masa gurasa ta sha'ir wa ihalatin saniha wato da narkakken mai wanda yake ya jirkita shi kan shi man ya kwana biyu wanda ake dan tsomawa misali burodi ne da mai ake dan tsomawa ake ci maimakon nan mu da muke tsoma burodi da shayi su iya abinda ake sai dai a tsoma a cikin mai haka suke cin gurasa shine yace sai na je masa da gurasa ta sha'ir wa ihalatin saniha yace da narkakken mai wanda yake ya canza walaqad sami'tuhu yaqul yace tabbas yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa ma asbaha bi ali muhammadin sa'un wala amsa yace wallahi tiya daya bata wayi gari a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bata kai marice ba yace wa innahum la tis'atu abyad a lokacin nan kuma gida tara gare shi kowace mace da gidanta gida tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da amma a gidan nan tara gaba ɗaya babu tiya ɗaya tiya ɗaya bata kwana ba tiya ɗaya bata kai mure ba wannan cikar kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin yadda yake kyamar duniya a ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adar shi in an ci an sha ba maganar a aji gobe ma Allah ya kawo abin da ya rage duk wanda yake da bukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bibiya yake raba wannan ita ce al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma fa kar ka fahimci cewa haramcin mutum ya ajiye abincin gobe wannan ba yana nuni ba kar mu manta mun wuce da hadisi wanda Aisha Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa ya bar abinci tana dauka tana ci sai da ya kai lokacin da ta ringa aunawa wannan abinci ya kare an gane ko wanda kasancewar wannan dalili ne wanda yake nuna ya halatta mutum ya ajiye abincin kwana da kwanuka waɗanda za su zo gaba illa kasancewar a nan in har dogaranka da ubangiji ta baraka wata ala ya kai matuka to duk abin da ka samu in ka biya bukatunka wanda ka ga yana da bukata ba shi gobe ma Allah ya kawo kamar yadda tsuntsu baya ajiye abincin gobe kuma in an wayi gari kuma baya rasawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce mana inda a ce kuna dogaro ga ubangiji tabaraka wa ta'ala hakikanin dogaro da Allah ya azurta ku irin yadda yake azurta tsuntsu tsuntsu wato zai wayi gari cikin sa a damfare da yunwa amma kafin marice ya samu abincin da yake to shine anan yake cewa tiya daya bata wayi gari ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata kai marice ba shi lafazin sa wato wani ma'auni ne nasu wanda yana daidai da tiyata mu wanda iya abin da yake ɗauka shine mudu hudu shine yake cewa sa'i ɗaya ma'ana tiya ɗaya bata wayi gari a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma bata kai marice ba a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yana da gida tara ma'ana mace tara lokacin da manzon Allah yana tare da su wannan kenan na nuna mana ɗaukan haƙuri da juriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da iyalin gidansa da iyalin gidansa yadda suke jimrewa akan irin wannan hali wanda kar mu manta hadisi ya gabata iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su kwashe wata da watanni tukunya ba ta hau ba amma yau wata mata daga zaran ta ga cewa ta daga bahu babu wani abu za ta ringa fitowa tana faɗa ai mu a gidan namu ba komai to don haka wannan ana buƙatar mace wadda take mumina ya zamanto tana da kamewa dangane da duk abin da ya same su na yanayin kunci kamar yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kame suka ɗau haƙuri akan irin yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kansa gaya mace tara gare shi kuma kowace mace gidanta daban girkinta daban amma an waye gari a gidan nan tara gaba ɗaya dire da tiya ke babu wannan kuma na nuna mana halaccin mutum ya mu'amalanci arni mu'amala ta saye da sayarwa da sauransu wanda a nan shi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi da ya gabata kaga arni ne mazan Allah ya je suka kulla ciniki da shi ya ba mazan Allah sallallahu alaihi wasallama tiya talatin mazan Allah ya mika masa siriken shi a matsayin jingina in ya kawo masa kuɗi ya amshi sulken shi idan haka wannan yana nuna mana duk wata mu'amala da wata hulɗa ta yau da gobe ta tsaye da sayarwa ba laifi musulmi ya yi ci tsakanin shi da wanda yake arne ma'ana ba ya hude ko ba nasari da sauransu sannan wannan kuma yana nuna mana wato ita ashe jingina ba ta keɓanta ba a hali wanda yake na bulaguro kamar yadda waccan aya ubangiji ta'ala ke cewa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda wannan aya tana magana ne akan abin da yake galibi galibi a cikin irin halin bulaguro ne shingina take kasancewa lokacin da baka da kudin da zaka saya baka da wani abu kana cikin bukata a cikin halin bulaguro ne mutum yake bada abin shi jingina ya karbo abin da yake da bukata in ya kawo sannan ya biya kenan wannan ko ana zaune a gida ya halatta mutum ya ɗauki kaya ya bada jingina ya amshi abu kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya don haka kuma wannan yana nuna mana cewa ya halatta ka ba da abu ma'ana a yi ciniki a baka kaya amma ba za a daɗa maka ba akan kuɗi cewa saboda lokaci ya ƙaru wanda wannan hadisi a kan shi ne wasu malamai suke halitta wato shine bai cinikin da suke kiran shi da bai tafsir misali wannan salular a yanzu ne ba za ta wuce jikka goma ba misali in a kuɗi a yanzu ne jikka goma kawo kuɗi hannu amma in sai wata ya mutu jikka goma sha biyu za ka bada to wannan baya halarta wannan jikka biyu a ɗora ta a sanadiyar tsawaita lokaci wannan baya halarta wanda su akan irin wannan hadisi ne suke kafa hujjar cewa ai ya halatta ka ƙara ma mutum kuɗi a sanadiyar in dai ba kuɗi hannu ba zai baka wannan baya halatta in kuɗi hannu ne ka ce mishi yanzu kaza ne in kuma sai in wata ya mutu kaza ne wannan baya halatta yanda zaka saida masa kuɗi hannu to haka zaka saida masa in sai wata ya mutu wannan wani yakan iya cewa to shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu ba wanda zai taimaka masa ne a cikin sahabbai sai da ya je ba da sulken shi na yaƙi shingina hikima a nan malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai je ba ya nemi cewa mawadata daga cikin sahabbai ya ba da sulken shi jingina a bashi ko kuma su saida mishi a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ma domin ya mana bayanin halaccin mu'amala tsakaninmu da arna ta tsaye da sayarwa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da sulken shi jingina ko kuma takan iya yiwuwa su sahabban a wannan lokaci babu wani abu wanda yake na abinci a wajen su balangana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya amsa illa a wajen wannan bai hudu ko kuma yana jin tsoron cewa in har ya je ya amsa a wajen su in ya kawo kuɗi ba za su amsa ba an gane ko irin wannan kuma su da yawa zai jefa mutum cikin kunci akwai mutumin da zaka je ka ce kana buƙatar kayan tsirawa a wajen shi wanda zai iya ɗauka ya baka ya jimre ya baka wanda kuma in ka kawo kuɗin ba amsa ba zai yi kuma tare da cewa ya samu damuwa wannan ya kuntata akan wannan al'amari wanda shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da zai jefa mumini cikin kunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na guje masa to don haka dai a nan kasancewar shi Anas Allah ya kara masa yadda shi ya san halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki alhali shi kuma ba shi da halin da zai iya taimakawa a irin wannan lokaci وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وكساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري wato abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa tabbas na ga mutum saba'in daga cikin ahalus suffa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata akan ahlus suffa sai yake cewa ma minhum rajulun alaihi rida babu wani mutum daga cikin su wanda zaka samu mayafi akan kafadarsa imma izarun wa imma kisa ko kuma ka same shi kawai sai gyautan shi sai banti ya daure tsatsan shi ya rihe al'aurar shi wa imma kisa ko kuma ka same shi da katon mayafi wanda ya daure tsatsan sannan ya janyo bakin ya daura a wuyan shi amma ka samu mutum da zani ya daure tsatsan shi sannan kuma ga wani ya yafa a kafaɗin shi babu an gane ko menene ya kai su cewa mutum ɗaya daga cikin su kusan mutum saba'in ba wanda yake da riga wannan mayafi da zani sai dai kawai ka samu mutum da zanen shi ya rike al'aurar shi dan bantan shi ko kuma ka same shi da zane ya dan daura sannan kuma ya janyo ya daura bakin akan wuyan shi ba abin da ya kai su illa wato shine kunci wanda yake na rayuwa shine yace qad rafa fi a anaqihim yace hakika sun daura wato zuwa wuyan su kenan wanda yake da babban zanen shine ya daura zuwa wuyan shi minha ma yabdugu nisfas saqai daga cikinsu akwai wanda zanen nashi in ya daura ya janyo ya daura a wuya to abin da ya yi ƙasa yana zawa ya tsaya daidai tsakiyar kwamre shi wa minha ma yablughu al-ka'bah wani ko zaka samu ya kawo daidai idan sauke na wanda yake da babban zani fa yajma'uhu bi yadihi sai ya tattare ya haɗe da hannuwan shi karahiyata an tura auratu ma'ana dan kyamar kar al'aurar shi ta bayyana mutum sai ya ringa dan gama zanen yana dan tattarewa ba dan komai ba dan kar al'aurar shi ta bayyana wanda kasancewar a nan fa a cikin tsufa kalla ne ho za ka samu a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka rayu mutumin da za ka same shi gabanti ya daura zanen shi sannan kuma yana da mayafin da zai yafa wanda mafi yawan sahabbai a haka suka rayu in har ma ka samu wanda yake da zanen da mayafi to a gida bayyana wani wannan wanda ya fito da su a gida masu ne wanda kar mu manta bayani ya gabata sahabin da wata mata ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi na baka kaina manzon Allah ya kalle ta sama da kasa bata kayatar da shi ba ya sadda kai zuwa jimawa wani sahabi ce rasulullahi in har ba ka bukatar ta ni a aura mu manzo Allah ya ce masa kawo sadaki ya ce ya rasulullahi ba ni da komai manzo Allah ya ce je ka nemo sadaki ya je ya buga ya buga ya dawo ba komai manzo Allah sai ya ce masa iltamis walau khataman min hadid je ka dai ka nemo ko da zobe ne wanda yake na bakin karfi ya buga ya buga daidai da zobe na bakin karfe babu ya ce ya rasulallahi ba ni da abin da zan ba ta illa wannan zanen da yake daura a gindina manzo Allah ya ce to me za ta yi da zanen ka in ka ba ta kai fa za ka zauna zuwa a ƙarshe dai manzo Allah ya aurar da ita ga wannan sahabi cewa ya je ya karantar da ita wasu surori da ya iya daga cikin surori na alƙur'ani wanda gashi fa zane dai takne a rayuwarsa wanda shine in an je gida za a in dare ya yi sannan za a wanke kuma in ya so a koma gefe in an wannan in ya bushe ya ɗauka shi ne za a sa to shi ne a nan shi abu huraira allah ya tsara masa yadda yake cewa wallahi na ga mutum saba'in daga cikin ahalus sufa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ma minhum rajulun alaihi rida babu wani wanda yake da mayafi akan kafadar shi in ma izaru ko ka samu mutum kawai sai gyabtan ya daura shikenan amma kafadin duka a bayyana wa in ma kisa ko kuma ka same shi yana da babban mayafi badraba tufi a anaki wanda ya daure ya tsatsan sannan kuma ya janyo ya daure bakin a wuya wani ya kawo masa tsakiyar kwabri wani kuma ya sauko har zuwa idan sau sai ya ringa dan tattarewa dan kar al'aurar shi ta bayyana saboda duk lokacin da ka janyo wannan zani ka daura a nan kasan budewa zai ringa yi kenan dole kasan sai ka ringa bibiyar shi kana rikewa da hannu don kar al'aura ta bayyana yanzu musamman wanda ya kawo bakin gobe kenan kai ka janyo ka daura ana kasan shi kuma budewa zai sai ka ringa janyo shi kana hadewa to shine wannan hadisi damun bayani ya gabata akan shi iya abin da yake nuna mana musulmi ya dau hakuri ya jimri akan duk abin da ya samu kanshi na yanayin kuncin rayuwa haka mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu kansu wa ana aisha ta radiyallahu anha annaha qalat kana firashu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min udum hashuhu lif rawahu al-bukhari aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta kasance ta fata ce hashuhu ne abinda aka cike wannan shimfiɗa wato shine soso wanda yake na dabino an gane ku soso wanda yake na kaba ma'ana shine aka cusa fata ce aka ɗinka kenan kamar irin yadda ake matala to maimakon a sa ifonji a ciki menene ifonji soso ne abin kaba shine ake sanyawa a ciki haka matsalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce an gane ku akwai laushi ko ba laushi ba maganar taushi wanda kasancewar soso ne na kaba ake cusawa ake cusawa a cikin matsalar maimakon da a nan kafin a samu ci gaba ai matsala ake yi ta rini wanda 'ya'yan itace ne wanda yake mai kaman auduga ake cusawa a cikin wannan to maimakon yau ci gaba da ya ci gaba matsala ce wadda take ta ekon to su a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a irin lokacin rayuwar fata ce ake dinkawa sannan sai a samu soso wanda yake na kaba shine ake sanyawa a cikin madalar shine matsayin shimfiɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna mana irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kauda kai dangane da abubuwa waɗanda suke na jin daɗin rayuwa tare da cewa a wannan lokaci fa akwai auduga auduga ta fi wannan abin laushi to amma kasancewar ina halin yadda za a yi audugar da za a cika wannan matala kudinta akwai abubuwa waɗanda suke na amfani wanda amfanin ya wuce kai ka hau kan wannan matala maimakon a sarrafa wannan kudade akan abin da zai amfani mu ya zame mana guziri a gobe kiyama don haka kasancewar shi mumini iya abin da ake bukata kar ya yawaita ma kansa jin daɗi wanda yake na rayuwa jin daɗi in yayi yawa na shagaltar da mutum dangane da abin da ya zamanto ya yi tattali shine na guzuri gobe kiyama don haka shi a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudun duniya yake kyamarta dan abin da ya samu wanda zai biya bukatun shi da shi yake yi don haka a nan iya matsalar da ya wadatu da ita fata ce aka ɗinka sannan cikin sai aka cika wato da soso wanda yake na kaba wanda kuma kar mu manta hatta da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwana da kwanuka akan tabarma kaba yake kwana tabarma haka ba tare da wata shimfiɗa ba akan ta kamar yadda hadisi ne sahihi yana cikin bukhari